السلام على سيدنا محمد الفاتح الوعد العميد الفاتح الخاتم الناصر الهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله حق قدره وانتظاره العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu yau talata sha uku ga wata Ramadan a wannan masallaci na Juma'a mai albarka inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun tsaya a aya na ɗari da hamsin da biyu a yadda Allah yake ce farkuru ne a kurkun mashkuru ne wala tashkuru wanda barbalin yadda muka fassara ayan mun ɗauko ma'anar zikiru yaya zikiru yake da kuma matakai na zikiru tun daga kan azzikiru bil lisani azzikiru bil jawarihi azzikiru bil qalbi wanda duka matakai ne na zikiri wanda kowane mutum ana neman sa a wa'innan matakai ya bauta ma Allah a ciki tunda mun faɗi ayan da Allah ke bayani akan yadda gaban suke langwasuwa wajen masa zikiri allazina yadhkuruna Allah qiyaman kaga a tsaye tsayuwa sifa ne na gaba wa qu'udan a zaune zama sifa ne na gaba wa ala junubihi a gishingide ma'ana zikiri bai da haddi da za a ce mutum sai a kaza zai yi zikiri kamar yadda sai da kina Aisha da aka tambaye ta dangane da manzon Allah ta ce kana rasulullahi yazkuru Allah fi jami'i ahayini ko da yake manzon Allah zikiri yake a bayan gida yana zikiri a zaune yana zikiri a gishingide yana zikiri addinin musulunci shi kadai yake yake da irin wannan sima da irin wannan miza mu addinin mu na musulunci bai bar ka kai wani motsi ba face sai ya baka abin da za ka yi na zikiri a wannan motsi shiga bayan gida ne da akwai zikirin shiga bayan gida bacci ne akwai zikirin bacci saka takalmi ne akwai zikirin saka takalmi saka sabon riga ne akwai fita daga gida dawowa gida duka akwai zikirin da za ka yi a wannan lokutan addinin musulunci tun daga lokacin da aka haife ka kana jinjiri har zuwa mutuwanka duk wani motsinka addinin musulunci yana koya maka ga abin da za ka yi a wannan motsi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana kuma ya ba mu muka faɗi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake umarni da yawan yin zikiri a cikin alqur'ani yana kiran kowa da kowa zuwa ga wannan halaran واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Allah yana ce ka ba da haƙuri ma ranka sabila da ranka idan ka biye mata ba za ta bar ka kai ta zikiri ba to ka ba ta haƙuri ka rarrashe ta sabila da ka zauna cikin masu zikirin Allah bil guduwi wal afar safe da yamma wala takum min al ghafilin kar ka zamo daga cikin rafkanan a yau za mu tashi a آية ليش جباء ودك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله yana kiran muminai sabila da muminai wato su matakinsu daban ne su muminai su ne magada annabawa su muminai su ne masu rike kambi na annabawa to dole za a na musu kwalliya da su sufantu da irin ɗabi'un annabawa da irin halayen annabawa menene Allah ke kira su da shi ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah ya ku mu'minai ista'inu ku nemi taimakon kanku wajen biyayya ma Allah wajen zikirin Allah bis sabri da yawan yin haƙuri was salah da yin sallah sabila da bautan Allah sai ka daure ka rarrashi kanka kafin ka samu lazzatul munajat shi ganawa da Allah abu ne wanda kafin ka saba da shi abu ne mai nauyi amma daga lokacin da ka fara samun ɗanɗanon ganawa da ubangiji to za ka mance da kowa a gefen ubangiji kamar faɗin wani wani mutum ne yake ce wa laqad ja'altuka fil qu'adi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu ruhi fil qu'adi anisi ce hakika na saka ya Allah na baka zuciyana kai ne abokin zaman zuciyana amma jiki na kuma na bayar ma abokin zama idan ya zo ya zauna ma muna tare da shi jikin ba nasa bane wato na bar shi da gangan jikin amma zuciyar na tare da shi yace na bar jikina fal jismu minni lil habib lil habib lil jalis mu'anis na bar jikina ma abokin zama ya dero cewa amma wa habibu ruhi fil fuadi anisi wanda nake so shine kuma abokin cewan zuciyana to kafin mutum ya saba da zikirin Allah gaskiya sai ya nace ya dage amma daga lokacin da ya gane ma zikirin Allah zai fahimci duk abin da ke yi a duniya shirme ne in dai ba zikirin nan ne ba za ka ga yanzu ko zikiri kai idan kai salloli raka a goma sai ka ji ka gaji bacci ya kama ka za ka iya awa ɗaya kana kallon fim baka gaji ba kai awa biyu kana kallon fim baka gaji ba kai awa ɗaya kana jin baka gaji ba amma da fa ka fara salatin manzon Allah kana yin kana yin salati ɗari biyu ko ɗari uku sai ka ji kazin sai ka ji bacci shaidan ya gayyace ka shaidan ya gayyace ka kan to idan ka ci gaba da yi kana daurewa akwai lokacin da zaka samu lazzatul munajati daɗin ganawa da Allah sai ya zamanto yanda idan kana jin kishin ruwa in ka samu ruwa ba ka masa da wasa to haka idan ka zo gaban ubangiji ba za ka yi da wasa ba za ka na yin zikirin ne kana jin daɗinsa ya fi maka abinci to amma sai mutum ya daure sai mutum ya tsaya ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ya ku mu'min ku yi ne taimako wajen tsayuwa akan dokokin Allah bis sabri da haƙuri was sala da sallah sabila da haƙuri wato babban ibada ne manzon Allah ya ce da a ce haƙuri mutum ne da annabi ne wannan mutum sabila da haƙuri yana daga cikin ginshikan abin da za su tsayar da kai akan digadiganka shi dama jarrabawar ubangiji yakan zazzabi wanda ya zaɓa ne ke sa annabi ya ce a shaddu bala'an al'anbiya wanda suka fi kowa kyan bala'i da fama da gaba annabawa fal'amsal sai waɗanda suke kwaikwayon annabawa fal'amsal sai wanda su ma suke kwaikwayon masu kwaikwayon annabawa gwargwadon girmanka a gurin Allah gwargwadon jarrabawar da zaka gani a gurin Allah shi yasa annabi duk annabawa babu wanda ya sha jarrabawa kamar manzon Allah babu Imam Musi yana ce wai ha qaumin bi qaumin da ardin alifathu dubaru wa zibaru akhrajuhu minha wa awahu gharu wa hamatu hamamatun warqa'u yace kai kai tan mutanen Makka wanda suka yi wauta ma manzon Allah wanda wannan annabin da suke masa wautan zoman garinsu da daman garinsu da kuregun garinsu sun saba da manzon Allah ga mutum ya yi jafa'i wa manzon Allah amma ga damu yana kiran manzon Allah yana labbaika ya rasulullah ga kurege yana labbaika ya rasulullah ga dutse yana ce labbaika ya rasulullah annabi yace wa laqad alimtu hajaran bi makkah kana yusaddimu alayya qabla an ub'atha nabiyyan na san dutsen da a garin makka idan dai shige yana ce mun assalamu alaika ya rasulullah akhrajuhu minha kafirai sun yi kokarin su yaki annabi su fitar da shi daga makka amma me ya faru wa awahu garun sai ga kogo garu saul yana kiran ya rasulullah yana ce ka shigo ciki na kai masauki ya rasulullah ka shigo ciki na kai masauki ya rasulullah mutum ya kori annabi amma ga kogo ya gayyaci annabi wa hamatu hamamatun warqa'u sun yaƙi manzon Allah sai ga tattabara ta zo tana yi ma annabi ganuwa sallallahu alaihi wasallam to babu wanda sai annabawan shan wahala babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jefe shi da duwatsu shine annabin da duk abin da yake ma Allah haka Allah zai yi aka jefe shi har jini yana zuba a jinsa amma annabi cewa yake yi Allah muku gafara Allah muku gafara ba ku sani ba ne Allah muku gafara bai roƙa mana azaba ba da ya roƙa mana azaba da tuntun duniya an tankare ka annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama za a zalunce shi a cuce shi a ɓata shi amma manzon Allah samuhun halimun ra'ufur rahim akwai lokacin da ummu jamila lokacin da aka saukar da suratul lahad ta ji wannan ayan fi jidiha hablum min masal sai ta ce yanzu har Muhammadu za a saukar masa da ayan da zai na zaki na sai ta ce bari ta je sai ta jajjefi annabi da dutse ta ɗibi manyan duwatsu ta je gidan annabi ba ta gan shi ba daga gidan annabi ta sha kwana ta yi masallaci tana zuwa annabi da shi da sayyiduna abubakar suna masallaci tana zuwa masallaci sai ta ga sayyiduna abubakar amma ba ta ga manzon Allah kuma annabin na nan amma ba ta gan shi ba sai ta ce masa sayyiduna abubakar ina abokinka sai ya mata shiru ba ta amsa ba sai da ta juya ta tafi sayyiduna abubakar ya ce ba ta ganka ba ya rasulullah annabi yace yayi za a yi ta gani shine musairi yake cewa wa a'addat lahu hammalatul hadabil fira wa ja'at ka'annaha warqa'u yawm ja'at gadba taqulu ati mithli min ahmad yuqalu shija'u fatawallat wa ma ra'athu wa min ayna tara ash-shamsa muqlatul anhar yace ranan da hammalatul hadabi tazo gadba tana fusace taqulu tana cewa atini shiriya yanzu wa mace mai daraja kamana min ahmadin yuqalu hijau za ana faɗan zambo wa ahmadu a kaina fatawallat sai ta juya ga ta ga annabin wa mara aku bata gan shi ba ce wa min aina tara shamsa mukulatun abiyaru ta yaya makauniyar ido za ta ga manzon Allah ai ba zai yi ba ta yaya makauniyar ido za ta ga rana makauniya za ta ga rana to annabi ya fi rana haske annabi ya ci rana bayyana annabi ya ci rana ibhari sallallahu alaihi wasallam haka dan babbansa Abu Jahal babu irin cutar da bai yi manzon Allah ba ya taba dauko dutse annabi ya yi sujada ya zo zai fasa kan manzon Allah da shi yana tinkarowa ya ga raƙumi ya buɗe baki ya fuskance shi sai ya juya da gudu ya ga azaba ya ga intikami akwai ranan da ya zo ya ɗauko tumbin raƙumi na ƙazanta annabi ya yi sujada ya zo ya ɗaura a kan manzon Allah. Amma annabi bai gushe ba yana ce Allahumma a izzan Islama bi ahdin umarai Allah ka girmama musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu ko Umar ibn Khattab ko kuma Abu Jahal. Sabila da Abu Jahal shi ma sunansa Umar ne. Abu Jahal shi ya kai shi ƙara gurin Habibu bin Malik domin a wulakarta manzon Allah. abu jahal shi ya kai shi ya kai makirci da sharri da kulle-kulle wajen najjaki domin ya koro sahabban manzon Allah amma annabi ya yi addu'a ga wannan al'umman da azaba wanda suka taba manzon Allah ma annabi Muhammadu baya musu komai ya ce musu yake sai dai Allah ne idan ya ga cutarwar ya yi cutarwa sai ya ce zarni wa man kalabtu wa ina barni ya rasulullah to in ka ji Allah ya ce barni to a lokacin fa babu kyau babu kyau an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka duk annabawa suka sha wahala wani yazo wajen manzon Allah ya ce ina son ka ya rasulullah annabi yace kana so ne yace wallahi ina son ka na gaske annabi yace to ka shirya ma jarrabawa yace domin man ahabba Allah falyasta'id lil bala wanda yake son Allah to yayi hakuri fa ya shirya ma bala'i zai ga jarrabawa kala kala ومن أحبني فليستعد من فقري wanda yake so na ya shirya ma talauci zai yi fama da talauci yace kuma wa man ahabba ahla baiti falyasta'id lil a'dha wanda yake son iyalan gidana yayi tanadin zama da abokan gaba kuma haka abun take idan Allah yana son ka to zaka ganka a cikin rana to soyayyar Allah ce المحبة الابتلاء من الله لأهل للمؤمنين نعمة Allah ya jarrabu mu ne ni'ima ne shi Allah idan yana son ka yana son ka sai ai ta jarraba ka inna ma az'ajaka min al-qawli kai la taskuna ilayhi kamar yadda ibnu Abdullah al-Iskandar ya faɗa yace abin da yasa Allah in yana son ka duk yanda ka je wajen halittun Allah sai ka ga ana kana samun wuta da ban tsoro to Allah yana maka haka ne dan baya son ka zauna da su yana son dukka ka bar su ka zo gare shi shi kaɗansa in ka je gida matanka ka ɓata maka rai in ka shiga abokanka su ha'ince ka in ka je gidanku a maka makirci idan ka je cikin abokai su shirya maka kaidi sai ka rasa to ina ne zaka je la malja wala min zalika illa ilayhi sai ka rasa gurin wa zaka je daga karshe kawai Allah yana son ka koma zuwa gare shi ko kuma yanda zaka ga bayan Allah sai ka gansu a walakanci da talauci da wahala Allah ya hana musu mulkin duniya ne sabila da basu cancanci duniya ba Allah ya tanada musu abin da yake duniya wa ma inda Allah khairun wa abqa abin da ke gurin Allah ya fi alkhairi kuma ya fi wanzuwa sai kaga mutum mumini darajarsa ya kai in ya daga hannu ya roƙi Allah yace ina son yanzu yanzu ayi Allah ya yi yanzu yanzu ai manzon Allah kadarinsa ya shige haka لو ناسبت قدره آياته إذا آياته حين يدعى دار السلمان da darajar manzon Allah ta yi munasaba wato mu'jizozin manzon Allah suna daidai da makamin sa ne a gurin Allah to da sunan manzon Allah kawai idan an kira duk abin da ake so sai abin ya faru amma annabi akan yi kwana 30 a gidansa ba a daura abinci ba dan a buga maka misali akan manzon Allah duk talaucin ka baka isa ka ce kai kwana 30 a gidanka ba a daura komai ba annabi Muhammad yakan fita yayi kodugo domin ya siyar da gidansa akwai ranar da manzon Allah ya fita yana neman abin da za a ciyar da gida bai samu ba ya shiga neman ƙodugon da zai yi ya haɗu da wani makiyayi makiyayin ya ce wa manzon Allah zan ba ka ƙodugo na jawo ruwa ka shayar min da dabbobina amma duk guga ɗaya da bino ɗaya zan ba annabi ya ce ya yarda kuma kan mu manta wannan annabi shine wanda duwatsu suke kiransa suke ce ka zo ka taɓa mu mu zama mu zama zinare gare ka ya Rasulullah amma annabi ne zai jawo duk ruwa guga ɗaya da biyu ɗaya ya jawo guga ɗaya yana jawo na biyu gugan ya tsinci makiyayin ya ɗauki bulala ya zana manzon Allah da shi sai da gurin ya yi tab ya tashi annabi ya waiwaya ya kalle shi ce da na san haka za ka yi da ban zo gare ka ba ya juya ya koma gida to shi makiyayin dama ba ƙauye ne shi dama ya ji labarin manzon Allah ne ya zo zai yi imani da manzon Allah sai kuma ya ci karo da manzon Allah ya masa wauta bai san manzon Allah ba sai da ya shigo Madina yana neman manzon Allah sai yake jin labarin jiya wani mutum ya yi wa annabi Muhammadu kaza yake jin tabi gurin sahabban manzon Allah sai ya ji ai shi ne yayi wannan aika aika shi yayi wannan ta'addanci aka ce ya ɗauki takwabi ya sara hannunsa wanda ya zana annabi da shi ya zo kofar gidan annabi ya ɗaga hannu ya yi sallama annabi ya fito hannun tana ɗigan jini ya ce ya rasulallahi wannan sakamakon hannun da ta zane kake nan ya manzan aka ce annabi ya ɗaga shi annabi ya kama hannu ya yi addu'a ya jona hannu nabiyun bi asrarin qulubi munabbawu yayi addu'a ya zo na hannu kam abra'at wasban bil lam tirahatuhu wa atlaqat arban min rifqatil lam wannan shine kulluluwan irin hakuri na manzon Allah kuma shi ba a taba zuwa gurin sai yake babu ba ma kala la bai taba shaida ba in ka ce annabi ya baka zai baka ga ba yahude da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rancen ko kuma bashi ne na haƙi sun yi alkawarin sati ɗaya zai zo ya karɓi kuɗin hatsi washe gari ya zo gurin manzon Allah ya ce ni sai ka bani kuɗi na ya zo ma da ya zo kafin ya ce a bashi kuɗin ya shaƙe wuyan manzon Allah sai ka bani kuɗi na ma an ce kuna riƙe baki ku banu Abdul Muttalib ya kama hudan ta manzon Allah Sayyidina Umar ya ciro takobi yana rawan jiki yana jiran ya gama wannan rashin mutuncin ya tsara kansa annabi ya ce Umaru ba haka ake alƙalanci ba mai da takobinka ka ce ina biyan bashi shi kuma ka ce yana karɓan bashi yadda ake karɓa annabi ya ce a biya shi kai idan da wani basaraken ne ne kake tsammani naman sama sai an yi kata kata da shi waɗannan sahabban akan manzon Allah iris suke jira iris suke jira akan manzon Allah ta kashe mutum sayyidina Umar yana zaune cikin sahabbai sai jakan annabi ta yi tusa sai wasu suka kama dariya suna jin mamakin tusa dan jaka ta yi tusa sayyidina Umar ya zara takobi ya ce duk wanda ya sake maka dariya sai na kashe shi jakan manzon Allah ba ma annabin bai ce duk wanda ya sake dariya sai na kashe shi majakan annabin kuke wa injini majakan manzon Allah ba su wasa da manzon Allah idan da za su zo su ga badakalar da wahabiyawa suke yi wai da sunan ahlus sunna wallahi kakkashe su za su yi annabi idan ana maganar manzon Allah ba a jiran kawai shigewa kawai ake to Allah idan yana son mutum sai ya gabare shi idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu idan Allah yana son bawa sai ya jarrabu bawan ya biya ya wannan bawan zai yi aka ce wata rana annabi Musa alaihi salam ya fito zai je ganawa da ubangiji sai ya haɗu da wani mutum sai mutumin yace ya Musa ina ka tantara yace zan je munajati da ubangiji yace idan ka je ka ce wa ubangiji ina roƙon ya bani wadata na arziki sabila da talaucin tsarin yawa annabi Musa ce zai isa annabi Musa ya yi gaba wani ma yake ga sako na ya Musa zuwa ga Ubangiji ka ce wa Ubangiji dukiyan da ya bani ya yi yawa ya rage mun dukiyar annabi Musa ya ce zan isa da ya yi gaba sai ya sake haɗuwa da wani shi kuma sakon wani ya ce ya Musa ka ce ma Allah ina son sa annabi Musa yana zuwa sai ya isar da sakon duka wanda ya ce talauci ya masa yawa annabi Musa Allah ya bashi amsa yace kace masa yana yawan istighfar yana yawan gode mu zan wadatar da shi wanda ya ce dukiyansa yayi masa yawa a rage dukiyan shi kuma kace ya bar gode mun zan rage shi kuma wanda ya ce yana so wanda ya ce yana so na to kace masa ni ma ina son kun ji sakamakon soyayyar Allah wallahi annabi Musa yana barin gurin ya fuskanci hanyar gida sai ya ga wannan bawan Allah da yake na son Allah zaki yayi kasa kasa da nama yace Allah wanda kake son sa ne zaka bar zaki yayi haka da shi yace ai soyayya na din kenan ina son ka kenan sai in bashi yayi ne a duniya to shi yasa da ka ga mu'mini suna da suna fuskantar jarrabawa da yawa ga annabi ayyuba alaihi salam wanda har Allah na masa kirari inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun same shi ne tsananin hakuri ma dalla da wannan bawa innahu awwab shine yawan mai da al'amuran sama Allah yana da dukiya dukiyar ta kare yana da mata matan suka wani yana da ƴaƴa ƴaƴan suka mutu yana da sahabbai sahabban suka guje shi jikinsa ma tsutsa ne yake fita jikinsa daga ƙarshe Allah ya ga haƙurin sai ce kai madalla da wannan innahu awwab shine yawan mai da al'amarin sama Allah annabi shu'aib kansa aka yanke aka yi ta kwallo da kan ana fasin fasin da kwallon da kayin a buga ma wannan a buga ma a buga ma wannan jarrabawan kenan jama'a ya ishe mu ishara sayyidina Hussein jikan manzon Allah idan darajar mutum zai sa ba za a masa walakanci a duniya ba wallahi da ba a yi majikokin manzan Allah aka hana su shan ruwa na sama da tashi kuda suna rufe a fursuna aka musu wulakanci daga ƙarshe a filin kalbala aka kashe sayidina Hussein aka yi ƙwallo da kan sayidina Hussein sannan aka saka kan sayyidina Hussein da kawo gurin wani dagutu azzalimi wai wannan mutumin shine jagoran musulunci na wannan zamanin ya daga sandan sa ya bude leban sayyidina Hussein ya ce leban sa irin na kakansa kakannin wahabiyawa kenan kakannin wahabiyawa kenan duk abin da wahabiyawa suke yi jiko su waɗannan mutanen ne kai karshe an ce kan sayyidina Hussein daban gurin da yake dunne jikinsa daban jikinsa na karbala kansa yana nisara har yau idan ka je nisara akwai mashhadul husain wajen da kan sayyidina husain yake kai akwai kaunin da aka ce kan kansa ma makaruwa aka bayar kan sayyidina husain jikan manzon Allah sayyidina al-hasan guba aka baki sai da yayi amin hantarsa sayyidina al-hasan jikan manzon Allah jama'a inda duniya amincacciya ce da ba za ka yi ma waɗannan haka da mutanen duniya masu aminci ne da ba za ka yi ma waɗannan haka ba to wannan ana buga na muzaj ne ma wanda ya kama hanyar su wallahi duk wanda ya kama hanyar ahlul baiti sai ya sha wahala duk wanda ya kama hanyar jikokin manzon Allah sai ya sha wahala kuma duk wanda ya kisa manzon Allah zai sha wahala shi yasa a yau zaka ga ana ta zage shehu ne su shehu tijjani dukka a ce musu yan damfara a ce musu ɗabutu a ce musu kafirai a ce musu masu bautan dodo duka abin da ya sa sabila da sun ɗamfara da manzon Allah dole su ga magauta su ga abokan gaba ga su shehu Ibrahim ya fara jallawa yau kafirai su ce masa Allah dan ji masu ce masa Allah kafirai ne shehu Ibrahim bai kai sahabi ba ma bai kai sahabi ma daraja ba sahabban manzan Allah kadarin su gaba yake da kowa in ba annabawa ba babu wanda suka kai su ballantana annabi Muhammadu ballantana ya zama Allah masu faɗin wannan kan ai me ya kawo su musulunci sun fita ba su musulunci amma yau da ke wato duniyar da ake ciki duniya sai ta gaba da waliyai masu gaba da waliyai suna kai su har yanzu wai da waɗannan ƴan hakikan ake buga misali a gaje shehu Ibrahim wai sai a ce wai an yi shiru ba a masaranci ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah ranar kiyama za ku tashi ku maimaita a gaban Allah wallahi shehu Ibrahim babu wanda ya kai shi ya kan ƴan hakika tun ba a san su ba yake faɗan su yake ce ba su cikin ba ma musulmi bane su yake cewa tun kan a aiki shehu tijjani ma aka gama halatta halal aka gama haramta haram shehu tijjani ma ya zo ya ji abin da annabi ya ce ballantana wai mutum ya ce shi dan tijjaniya ne sannan kuma ya ce shehu ibrahim allah ne ko kuma ya bar sallah ko ya bar azumi dama wannan zindiki ne mulhidi ne kafiri masu ce ma annabi isa allah zai shafa annabi isa ba zai shafe shi ba To kaga yanda duniya take wasa da bayin Allah. Har a yau kuma in ka rike musulunci ka rike imani jarraba wanda za ka gani Allah kadai ya sani. Annabi an ce masa mai sihi, annabi an ce masa boka, annabi an ce masa babu abin da ba a ce masa ba. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kun tsammaci za ku shiga aljanna ne Allah bai san masu haƙuri ba? ko ayan suratul baqara da Allah ce am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum min qablikum masatkumul ba'sa'u wadh-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب shi kuna tsammanin za ku shiga aljanna Allah bai san masu hakuri ba Allah bai san wanda za ku tsaya a kan kafansu ba Allah bai san masu hakuri ba ko kuma an fulani a yi hasibar nan an yi kudu amanna wa hum la yukanu mutane suna tsammanin za su ce sun imani ne ba a fitile su ba to wannan shine hakurin da ake kira Allah yake kira zuwa ga wannan hakuri wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimako bis sabri da hakuri was salah da kalma inna Allah ma'as sabirin ku sani kuma Allah yana tare da masu hakuri idan an zalunce ka kayi haƙuri Allah na tare da kai akwai wani hadisin da manzon Allah yake cewa Allah yana gaggawan ɗaukan fansa wa mutumin da aka zalunce shi kuma baya da wani wanda zai taimake shi in ba Allah ba za ka ga mutane da dama an zalunce su idan mutum ya kai ka kaci ya zalunce kai kai ka kotu in ya kai ka kotu ya ɗauki lauya da kai da filinka a yi ta buga rikici ya fi ka kuɗi ƙarshe sai ka haƙura ka bar shi to Allah yana nan baya bacci addu'an wanda aka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah Allah baya bacci sabila da haka Allah yana kiran mu zuwa ga haƙuri wasta'inu bis sabri was sala na suratul baqara Allah yake wa inna hala kabiratan illa alal khashiyin wannan kuma Allah yake wasta'inu bis sabri was sala inna Allah ma'as sabirin lallai ku sani Allah yana tare da masu haƙuri Allah ya samu cikin masu haƙuri Allah ya samu ɗauki dukkanin jarrabawan da mu gani da za mu gani a hanyar kaunar manzon Allah Allah ya samu ɗauki dukkanin zagin da da mu ji da kunnen mu wanda ake yi na shegunan mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu fa'inu sabila sala inna Allah ma'a sabir wala taqum
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله يقول ولا تقولوا كذا كتشي liman yuqtalu fi sabilillahi ma wanda aka kashe su a fagen daga kaman wanda aka kashe su a yakin badar kaman wanda aka kashe su a yakin uhud kaman wanda aka kashe su a yakin hunayn kar ku ce musu amwa kar ku ce musu matattu bal ahya rayayyu walakin la tashkurun amma ku ba ku san rayuwarsu ba wato la tashkuruna ba ku jin irin rayuwarsu amma rayuwa ne suna nan suna tare da ku suna ganin ku suna ziyartar ku shi yasa mu ma muka ce manzon Allah yana raye tunda shi ne sayyidu shuhada eh shi ne sayyidu shuhada amma rayuwan ba wai rayuwa irin na jiki wannan ba idan aka tambaye ka manzon Allah ya yi wafati eh manzon Allah ya yi wafati ya bar wannan farfajiyar duniya amma ba irin mutuwan mu ba kuma ba irin mutuwan annabawa ba annabawa da suka mutu ai an tada su sun mutu annabi adamu ya yi wafati annabi isa ya yi wafati annabi ibrahim ya yi wafati annabi musa ya yi wafati amma sabila da isansa a gurin allah ranan da annabi ya yi isra'i sai aka tada su suka rayu suna nan ko ba su nan suna nan suna nan da a ce idan annabawa sun mutu shi kenan da ba a tayar da wa'innan annabawan ba kuma an maka haka ne dan kada bayan annabi ya yi iraji ya haɗu da annabi adamu ka ce ai ba a duniya annabi ya haɗu da su ba a lahira a duniyan ma sai aka tada su wa manzan Allah a sama ma manzan Allah ya je ya ƙara haɗuwa da su sabila da kada ku yi tawili ku ce ai ba a duniya aka haɗu ba a sama aka haɗu a duniyan ma sai da suka haɗu lamma kafarta bihim in sabbu bi sayyidihim ka shurbi bil jilli aw kal jayshi bil alam ka shurbi bil badri aw kal jayshi bil alam annabi yana shiga suka kewaye shi jibril ya ce ku mu tashrifan li sayyidikum ku tashi ku girmama shugaban ku manzon Allah annabi ya ce ina jiran a sai annabi ibrahim yayi sallah sai jibril ya ce ni ne zan yi sallah taqaddam wa ahrim bis salati wa amana wa salli fa rusulullahi khalfaka farkashi ja gaba kai mana sallah ka jagorance mu yau ga annabawa kai ne limamin ku sallallahu alaihi wasallam to annabawa ma aka tashe su annabawan da basu kai manzon Allah ba ina annabi Muhammad Allah yake wa'lamu anna fikum rasulullah ku sani fa annabi Muhammadu na cikin ku wa qul imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu Allah yake ku yi aiki ina ganin aikin kuma manzona annabi Muhammadu na gani sabila da haka mu a gurin duka ahlus sunna ba su yi ma annabi wannan rashin kunya dan rashin kunya ne kace annabi Muhammadu ya mutu ya kare wallahi wannan rashin kunya ne da rashin sanin manzon Allah da aka kashe malaman fa ai kun ce baka mutu ba wane baka mutu ba wane baka mutu ba kuka sa aka jawo muku waɗannan ayoyin dan ku kare malaman ku ce basu mutu ba suna raye amma idan an zo gurin manzo Allah ku ce ya mutu ba da amfanin komai ai ya riga ya mutu har idan idza ma fi makaffan jahu idan an taba jagororin ku sai su nuna suna da zafi amma in an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ma masu tsokala su ne ma masu taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ana magana su ce su suke bin kan sunnan manzon Allah su suke kan alkitabu wa sunna su ka'a basharri ma wanda suka ga dama su tsarkake wanda suka ga dama su sun iya mu ba mu iya ba su suke musulunci mu ba mu musulunci su suke yin sunna mu ba mu sunna to min yarda a jera haka idan dai wannan wannan raina manzon Allah shi ne sunna to haihata haihata da masu aduna babu mu babu wannan sunna babu mu babu wannan sunna idan dai idan dai cin zarafin waliyai shi ne sunna to babu mu babu wannan sunna ya za mu sai mu gode ma Allah Allah ya yi mu muna san manzon Allah na farko ke kun san zaɓe da yawa aka mana akwai waɗanda suka ƙi yarda da manzan Allah sai aka samu mumin yarda da manzan Allah kuma ba mu raina shi ba ba mu raina iyayensa ba ba mu raina ahlul baitinsa ba ba mu raina kowa ba na biyu sai aka saka mu ba mu zagin sahabban manzan Allah ba mu yarda da taba sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko sayyidina Usman ba ba mu yarda da taba sayyidatuna Aisha ko kuma sayyidatuna Hafsa ba ba mu yarda da taba sahabi ko ɗaya ba ma'awiyan ma da ake wabarin da akan sa ake maganganu akan sa mu mun ja baki mun shiru ba mu ce komai ba wanda suka ga su zaje shi su zaje shi wanda za su ce masa dan wuta ne su ce masa dan wuta wanda za su ce masa kafiri ne su faɗa masa amma mu babu ruwan mu annabi ya ce mana ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaytum ishtadaytu sahabbai na saurari ne duk wanda kuka kama kun shiri dan haka muna tare da sabon manzon Allah duka mun gode ma Allah kuma ba mu zagin wani la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu raba tsakanin ɗaya daga cikin su waliyai ma muna son su mu girmama su mu azzama su mu bar su a yanda Allah yake mu bar su shegune ba masumai bane duk wanda yake sai ne masumi ne ya samu guluwi wannan guluwi ne a samu shehu ibrahim ba masumi bane mahfuzi ne isma na annabawa ne isma na annabawa ne annabawa ne ma'asumai amma sai mu ne ba ma'asumai bane ba mu kaddasa su kamar yadda Allah ya kaddasa annabawa mu dai mun dauke su jagorori ne yadda Allah yake wata bi sabina man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda suka mai da al'amarin su zuwa gare ni mun ga suna kwatanta sunnan manzon Allah suna kwatanta alqur'ani sai muka ce mun dauke su jagorori su kai amma ba mu dauke su ma'asumai ba to mu mun gode ma Allah duka a wannan tabakan bamu ambace ko bamu bamu kauda kowane bangare muna girmama manzon Allah Allah ya bar mu ana muna girmama sahabban manzon Allah Allah ya bar mu ana muna girmama waliyan Allah Allah ya bar mu ana a tsakanin mu ma mu bamu yarda da mutum mutunci kowa ba mu idan da za a biya namu kowa ne zai rika fahimtarsa sabila da jahilci ne idan kana da wata fahimta ka ce sai ka yi condemning ɗin fahimtar wanda ba irin fahimtar ka yi fahimta ba jahilci ne wannan jahilci ne dan in ji inda za ka yi nisa a karatu karatun zamani ma za ka fahimci ihtiramu ara ihtiramu ara al akhari mutunta ra'ayoyin mutane wanda suke bautan gunki ma Allah bai ce a zabi a zabi gunki ba Allah ne ya ce kar ku zabi dodannin ku sai ku zabi Allah kabila da jahilci Allah ne yake wa inadun minal mushrikin tajaraka fa'ajibu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'ana ko kafiri ne kai makwabtaka da shi to kai zaman lafiya da shi ya ga halayen ka ya ga dabi'un ka har ya ga addinin musulunci amma yanzu in ka yarda makwabtaka ya daka da wani dan uwanka mai kiran shi musulmi ne mai kiran shi mumini ne mai kiran shi ahlus sunna ne wallahi sai ka ci da yaka sai ka ne muka sai da gidanka gudu sai ka sai muka sai da gidan ka gudu cuta kala kala a cikinka za a hura cikinka a zage ku a ce muku kafirai a ce muku yan bid'a a ce muku masu bautan dodo a ce muku yan gargajiya tun da basu bar sarakuna ba basu bar sarakuna ba su sun sani idan da akwai masu ɗaure musu jirgi ma a cikin shugabannin sun san menene wannan tafiya su sun sani ai su ba jami'ai ba ne sun sani sarai duk wani usul fitan da dukkanin ashiqaq wan nifaq wallahi tallahi a gindin su yake tashi tasowa wallahi a gindin su yake tasowa sai dai Allah ya kiyaye mana imanin mu kawai Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana samarun mu yanda ake kokuwa kaga mutum haƙi haƙi yana ganin addini yake yana ganin addini yake bai san an zara ƙwayan addinin ba an zare ta an bar shi da runto kawai da rigima an bar shi a nan an bar shi a tsakani in ji mutum ne zai ce maka shi yana koyar da kai sunnan manzon Allah ne sai ya zo ya ce maka iyayen annabi ɗan mutum wallahi wannan alkaba'i idan da a ce mutane gaskiya suke nema ko daga nan za su fahimci ɗan salafiya wa hajiya wallahi maƙiya manzan Allah ne ko a wannan kalmar kadai cewa iyayen ma'aiki waɗannan iyaye wanda babu kamansu waɗannan iyaye wanda duk duniya babu wanda ya azurta da uwa da uba irin na manzan Allah amma a rasa waɗanda za a ci wa mutunci a zage su a aibata su ta iyayen manzan Allah wallahi ko anan za ka fahimci waɗannan in dai gaskiya kake nema wallahi za ka fahimci waɗannan wallahi ba su san manzan Allah ko kuma annabi sai da a tabbatar maka da hadisin da yake annabi yayi fitsari a kai suka yi irin wannan suka yi irin wannan ko ba su ce ba za ka nemi albarkan annabi ba ba za ka yi tawassuli da annabi ba ba za ka ziyarci kabarin annabi ba duka fa haka suke yi to yaya za a yi a ce kuna son manzon Allah wani jagora ne cikin ahlus sunnati wal jama'a ya haramta wa'annan a ina kuka samu sabila da haka abin sai an kula da shi ita dama ƙarya haka take ƙarya an lullube ta da kayan sha'awa ƙarya an lullube ta da kayan marmari da kayan burgewa da kyale-kyalen banza amma kuma ƙarya ba ta ɗulle mun gode ma Allah shehunanmu da yawa kakaninmu da yawa iyayenmu da yawa suna la ilaha illallah suka mutu wallahi da mushrikai ne da ba su cika da la ilaha illallah magabatanmu da yawa la ilaha illallah a bakinsu wasu a masallaci suka yi wa fashi a masallaci suka yi wa fashi da haka kuma ina ba mu shawari ina ba mu nasiha kada mutum ya yarda ya kafirta musulmi domin kaga kana da bambancin fahimta tsakaninka da waɗannan waɗanda suke leta suke tsukanka ka ce musu kafirai a'a ba kafirai ne musulmai ne tunda sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma muna musu uzuri sabila da kun san mataki mataki suke akwai ainihin gwamnatin abun wanda ita ta san sai gila ta kako sar ta san akwai kuma yara yara mabiya yan zaru duga wanda ba su yi karatu ba tsaban san addini ne ya kai su wannan tafarkin tsaban san addini akwai kuma yan babu ruwanmu yan na'iya su ne wanda za su ce ina kai ina na مدبرين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء to za ku je ku gani in da ka zaɓi guri ɗaya ka zaɓa in manzan Allah manzan Allah idan can kuma can dan babu yadda za a yi ka haɗa can me ce iyayen annabi na wuta ka haɗa da nan wanda suke neman albarkan manzan Allah fa haihata ma bainal bari'i wa man tama an yi nisa an yi nisa eh mu annabi ne mafakanmu mu annabi ne marakayan mu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat sahabban manzon Allah ba suna raye kamar shahidan badar shahidan uhud duka suna raye aka ce akwai hadisin da ya tabbata waɗannan shahidai ruhinsu ruhinsu yana jikin tsuntsu ne na aljanna yana kewayawa da su wato ruhinsu yakan zama tsuntsu yana kewayawa a aljanna yana cin kayan marmarin aljanna amma idan muna son mu ga bayani ne warware mana iskali dangane da rayuwan waliyai da rayuwan annabawa mu je mu ɗauki arruhu na ibnu qayyim al-jawziyya ibnu qayyim al-jawzi mu je mu ɗauki da Allah mu je mu ɗauki arruhu idan na samu dama zan ɗauko mana arruhu mu karanta yanda yake nuna wato ba ma annabawa ba iyayenka idan suka yi wa fati suna nan idan dai salihai ne za su ziyarce ka sun san ka za su zo maka ziyara za su yi bakin ciki da abin da ke damun ka za su yi farin ciki da abin da ke faranta maka za su yi bakin ciki da munanan ka za su yi farin ciki da kyawawan ka yana nan hadisai burjik wanda babu lokacin da zamu karanta amma a yanda muke shine annabi shine sayyidu shuhada'i idan shahidai suna raye to ka sani annabi Muhammad ma yana raye kuma yana cikin mu kuma muna tare da shi ku kan dama da ke baya cikin ku ba ku yarda ba faufau dama ba zai zo nan ba yakan zo wajen da ake ambatar sai eh yace duk wajen da aka ambace ni to ukan zo wannan wajen ma zikirtu fi majlisin illa kuntu hadirun zalikal majlis ba a ambato na a wani waje sai na zo wannan wajen na yi musharaka a wannan wajen ina ga damu tsaya a nan sabila da lokaci idan da tambaya sai mu karanta insha Allah gobe sai mu tashi a aya na 155 wala nablu wa lakum kenan bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa bashir as-sabirin za mu amsa tambaya ne insha Allah sai kuma wato rufe da addu'a na'am
Salamu alaikum. Wannan mai tambaya na rubutu na cewa yana tambaya ne da neman ƙarin bayani. Ita assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya.
wa alaikum assalam
Allah ya sa ka amin. Malam tambaya na da kuma neman ƙarin bayani akan ayan nan ta cikin suratu Yunusa aya ta hamsin da takwas wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون na'am na ji wani ya ce wai wannan a- wannan ayar babu wani magabaci da ya fassara ya fassara wannan aya da cewa ana nufin maulidin ana
ana nufin maulidin ana nufin maulidin annabi ne a- a- ake nufi to ina neman ƙarin bayani akan wannan salamu alaikum
to wannan mai tambaya akan ayar kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un a wannan wato wato aya yana tambaya wai ko tana magana ne akan maulidi ko kuma wato ba tana magana ne akan maulidi ba kamar yadda wasu suka fahimta to ai ko tafsiri kake dubawa za ka ga fahimtar magabata da yawa za ka ga wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza sai dai in kwakwalwan ka kwakwalwan kifi ne Eh, sai dai in kuma son zuciya ya rufe maka idanka amma akwai da a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza kuma ka sani idan kana tunanin wai tafsirin qur'ani an kulle ta ne gaba daya daga nan har tashin duniya ba za a samu wani fassara ba ko wata fahimta ta addini sai wanda magabata suka yi to ka jahilci addini Allah yakan iya fito da wani fahimta wanda magabata ba su fahimci wannan abin sun fitar da shi a fili ba Allah kuma ya bayar da wanda ya ga dama cikin bayinsa ya fitar da wannan abu misalin misalin haka misalin tafsirin da Dr. Makar yayi ma Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa idan mun ji wannan tafsirin za mu ga dai babu wani magabaci da yayi irin wannan tafsirin amma tafsiri ne wanda ilimi ke dukan ilimi tafsiri ne wanda ke tafiya da nassi ke tafiya da hankali sai a musa wannan domin waɗanda suke baya ba su fahimce ka ba kowa idan ana son yayi tafsiri ana son yayi tafsiri ne gwargwadon tafsirin magabata amma kuma ba a ce an kulla fahimta ba idan ka fahimci abin ka zaka fito da zaka fito da fahimtar ka. kuma magabata da yawa sun fassara ta da haka da yawa da yawa an fassara qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ana nufin ai farin ciki ne da manzon Allah yanzu wannan zaman da muke yi na tafsiri farin ciki da me muke yi ba da alqur'ani muke yi ba da alkur'ani suke farin ciki annabi yayi ne annabi yayi tafsiri in yayi waye majabakin sa waye fasa baki idan kuma ka ce wai duk wani abun da aka kinkire shi na bid'a wanda aka ce ba neman lada ake yi ba wannan ba laifi bane amma wanda ake neman lada ne wanda annabi bai yi ba shine wannan abun laifi annabi karanta qur'ani ba neman lada ake yi ba wannan zaman ba neman lada ake yi ba manzon Allah yayi a ina yayi a Ka'aba ko a Madina waye majabakinsa waye mai karanta tambaya waye mai hada kudin marayu maka ya san banza maka ya san an kulla hankalin jahilai ana san a musu wani dabu sabila da haka fadlul lahi magabata da yawa sun fassara shi da musulunci rahmatuhu kuma sun ce qur'ani wasu kuma suka ce fadlul lahi Allah na nufin qur'ani ne rahmatuhu manzon Allah sabila da duk yadda ka duba a Qur'ani zaka ga Allah yana yawan kiran Annabi Muhammad da nabiyur rahmati Allah ne ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun turo ka rahama ga talukai to idan Annabi Muhammad rahma ne ga talukai to rahmatihi anan ana nufin manzon Allah ne ana nufin manzon Allah ne وما ايه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كي farin ciki da wannan ku yi farin ciki da Qur'ani kamar yadda yanzu muka taru muna farin ciki da sauke Qur'ani a Ramadan kuma ku yi farin ciki da manzon Allah kamar yadda a Maulidi muke taruwa kaga yanzu suna kama da Yahudawa wani lokacin suna kama da Yahudawa wani lokacin su ne yakfuruna bi ba'd yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd suna imani da shakin ayoyi su kafirce da shakin ayoyi shine Allah ke ce kul fa lima kul fa lima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin wannan aya na suratul baqara da Allah yake wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharram alaykum ikhrajuhum afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd to wallahi wa hadiya wa kenan sun yi imani da za a taru a nuna farin cikin samuwan Qur'ani ta wajen yin tafsiri amma ba su yi imani da za a taru a girmama Rabiul Awwal wajen aihuwar manzon Allah ba to lakum dinukum wa dinin ku rike na ku rike na ku rike na ku rike na yawa mu ba mu mai da kwakwalwar mu kwakwalwar kishi ba mu kuma da ma muna ganin muna ganin darajar manzon Allah ai shi maulidi ba za a kawo maka wani kayan moro ba eh amma tafsiri za a kawo maka buhun shinkafa za a kai maka dubu ɗari har masallaci za a kai maka kuɗin marayu wanda za ka raya kanka ka raya iyalanka ka ko ba haka ba yaushe za ka yi wasa da shi ba za ka yi wasa da shi ba maulidi kuma sai dai ka turo a ajihunka ka baya idan ba a baka ba ma ka fito sifika ka ce kai fa ba a baka ba a kawo maka kuɗin marayu a kawo maka kuɗin kaza a kawo maka kuɗin kaza fadilin da manzon Allah yayi haka in ka faɗa mana sai ka zo mu ma mu faɗa maka yanda manzon Allah yayi maulidi wallahi duk wanda ya faɗa min yanda manzon Allah ya tara jama'a yayi tafsiri kamar yanda muke yi a Ramadan nan zan kawo masa yanda manzon Allah yayi maulidi eh Allah ya taimake mu na'am da lokaci na'am karanta a gurguje
wannan na gaba wata ce ta turo kan cewa tana roƙon malata ta zuwa Allah ba ta miji na gai sai kuma akwai yan uwa da dama da suke ta aiko da sakonni ta inda ke so da karatu suka malata ta social media musamman wato akan Allah ya ja kwanan malam Allah ya fara masa lafiya Allah ya Allah ya masa ruko da hannunsa Allah ya dafa masa ana ta turowa mutane daban-daban da garuruka da kuma kasashen na makwabtan musamman irin su Chadi a irin su Nijar kamar da mutanen ga Allah ya kan tura karatu cikin yawanci ana ji suna sun ce a miƙa wa malam gariya bayan muna roƙon malam ya ya amince mana ya je wani amna kan gobe a kan wannan tambaya da ana cewa a kawo ne littattafan magabata suna roƙon malam ya Allah kan gobe in an zo ko ka ma fara karatu ko an yi karatu a tsakiyar ta malam ya kawo mana littattafan magabata da yawa da suka fassara cewa ga wani kuma shi wanda yake magana cewa babu bai da kuɗi da ya zo za a shi da littafin da zai je duba.
Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukata masu roƙon addu'a Allah ya amsa mana addu'a mu ba daya Allah ya biya mana bukatun mu na zahiri da batini wanda suke mana addu'an alkhairi da fatan alkhairi mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya karba abin da muke yi fatan mu Allah ya yarda da mu fatan mu Allah ya yarda da mu fatan mu Allah ya yarda da mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya biya mu kowa bukatansa jagororin mu Allah ya saka musu da alkhairi shau malam Ibrahim zaki Allah ya kara masa rahama da mahaifinsa malam Abubakar da mahaifinsa mahaifinsa Sayyida Fatima Allah ya musu rahama albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam liman da Alhaji Kallawa da duk sauran jagororinmu a wannan masallaci Allah ya saka mu kowa da alheri albarkan manzon Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-ma'ruf wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum 哎呦我操！